huwar razzaku dhul quwwatil matin dama yana kawo ayoyi ne waɗanda a ɗauki da siffofi da sunayen Allah yana musu fashin baki waɗanda ibn taymiya ya kawo to ayar da Allah ya ce inna Allah huwar razzaku Allah shine mai arzita muna cikin fashin baki game da ar-razzaku ko yace walakin idza qala qa'ilun to amma in mai magana yace arziki shine duk wata falala da Allah ya ba mutum mai amfaninsa ko kuma arziki duk wani abu wanda ke amfanin ɗan adam arziki ne na halal ne ko na haram arziki ne yace walakin idza qala qa'ila in mai magana yace idza kana Allahu huwar razzaq yan Allah ya zan shine mai arzitawa kamar yadda yace cikin Qur'ani inna Allahu huwar razzaq ko to fa hal as'a to wai sai na yi aiki da ɗalibin rizki don neman arziki tun da Allah ka arzita ba in koma in zaman ni na yi arzita ne ba fa hal as'ashin wai sai na yi aiki da ɗalibin rizki don neman arzikin awa abaki fi baiti ko ko in ya zama na gida na waya tinar rizki in jira arzikin ya zo min tun da Allah shi ka arzitawa to sai na yi aiki na biɗa arzikin ko in ya zama na an ce Allah Allah an ce tun dan adam bai taho duniya tun yana cikin cikin wata wata uku an rubuta dan wata ko dan aljanna ko to don me haka sallah baka an riga an rubuta dan wuta kai in aljanna kai don haka ba sai kai sallah ba amma sai ayi sallah kuma shi zai tabbatar da zaman kan dan aljanna wannan cewa an rubuta bai hana ka bauta ma Allah to hakan ga cewa Allah shi ka arzitawa bai sa ka koma gidanka kai zaman nan ka nema dole a tahi neman arziki amma neman shi ka sa ka samu in ka nema kuma sai Allah ya sa albarka sai ya hore ma hanyoyin samo shi muna tare kada ka kudurta kuma neman ka shi ya sa ka samu tunda tun baka fara neman ba suna na neman har yanzu ba su tsaya ba shi kaga dan ka gano inna Allah da huwar razzaku wani ya nema ya samu wani ya nema bai samowa wani ma yayi zaman ni ne din sai Allah ya kawo mai kuma duka shi yasa Allah ya ce tashi in taimake ka wannan ƙari babu inda Allah ce haka nan don sau nawa Allah ya taimake ka baka tashin ba to to Allah ya shiryar da mu amma kuma wannan bai sa hukuma kai kwancin ka ka ci gaba da nema ka ban ma Allah sauran ayyuka ne to fal jawabu abinda a amsa naqulu zamu ce is'a li dalibil rizqi kai aiki domin neman arziki kama annan laha gafurun kamar yadda ai Allah mai gafara ne falaisa ma'ana haza ma'anar wannan cewa Allah mai gafara ne bai zamo Allah ta'amala kakka ya aiki wata ta sabbaba ka nemi sababi lil magfirati ga samun gafarar ba tunda an ce Allah mai gafara ne ka ce kai zama ka in ya ga dama ya ma gafara a dole ka tashi tsaye ka yi aiki wanda zai sa wanda zai zama sababi ka samu gafara to haka Allah mai arzita ne dole ka tashi ka nemi arzikin wadda ta hanya ta Allah tabaraka wataala zai arzita ka sau nawa kaka aza sana'a ka yi shekaru kana yi amma ba na arzikin ka yake ba sai Allah ce ya jefa ma arziki ta wata hanya inda baka yi zato ba kuma dama haka Allah ya alkawari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda ya bi dokokin Allah ji tsoron Allah Allah zai saya mai mafita wayar zuqo kuma Allah zai arzita shi min haythu la yahtasib inda bai zato ma'aikacin gwamnati ina yake tsammani ya samu arziki gehen aikin nan to in kai tsoron Allah ba ta gehen aikin nan Allah zai arzita ka ba dan kasuwa ina yake tsammani ya samu arziki ta gefen kasuwancin to Allah zai arzita ka ta wani gehe ba ta kasuwancin ba wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu kenan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligun amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara to mu tafi Allah ya wadatar da mu daga halali ne amma ƙaunar sha'ir amma maganar wani mawaƙi da ya ce jununun minka an tas'ali rizkin wayar zaƙo fi gisha wata hil janinu jununun minka haukata da wurinka an tas'aka ya aiki da rizkin don samun arziki haukata shi ga gani nai kenan me ya kamata Allah shi an mai arzita hukuma kai zaman nan kaka jira ya arzita ka haukata ne ka yi aiki don neman arziki wayar zaƙul janinu ana arzita tayi ɗan da a cikin ciki shine janin ana arzita shi fi gishawati cikin yana uwa ta yanan nan kasan in ɗana cikin ciki cikin wata yana yake ya an ka haife sannan sai a kware yanat to yana cikin ciki yana cikin yana amma Allah na arzita shi to me an cewa sai ka tabe da arziki to yi kwancin ka wanga misali yayi bai yi ba don mi jariri wa azami shi yana da ikon neman wani abu bai amma kai ha kana da iko ashe ba ɗaya hoke ba ba ma jariri ba ko da an haifai an azame ya ci da kai nai saboda Allah ai ya san bai iya bido maka ne sannan sai an ka azacciyarwa ta akan uba ne sai ya balaga amma da bakin sadda ya balaga to ya koma ya kwanta musamman in bai da uba ko uban bai da hali ko uban ya mutu kaga dole ya tashi bidan maka ne don haka ga wanga misali da ya bayye ba wanga tauhidi na na hauka shi an mahaukaci irin tauhidin wani mutum garin mu ya ga lima altina ya da gona sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah lima ashe ko ne ganin ka baka san Allah ba sai liman yayi tsaye ashe liman baka san Allah ba mini ya ce liman ka karantar da mata ka karantar da maza ka karantar da yara ka ba da sallah ka yi wa'azi baka da aiki illa sannan ka ɗauka Allah bai ci shi ka sai ka tai gona wallahi baka san Allah ba sai hunga hunga to kaga zahiri tauhidi da amma na hauka to iri na yana wanga ya kawo nan yace haukata da wurinka an tas aka yi aiki lirzikin don neman arziki wayar zaƙul janinu alhali ana arzita ta yi fi gishawati yana cikin yana uwatai to sannan ta yi ai bai isa neman arziki ba shi yasa aka arzita shi amma in ya girma fa kaga dole ya tashi ya ce fa hadhal qawlu batilun wannan magana batacciyar magana ce bata yi ba ko alama wa amma istishhaduhu kafa shaidar da ya bil janida da ta yi fal jawabu abinda a amsa an yuqala lahu a ce mishi aljaninu haka ya ci haka ya samu ku ni ya rikita min an yi ƙala aljaninu lahu eh madalla to ni wa ina karanta muku wanda ya sami an yi ƙala aljaninu lahu illa yumkinu an yi wajen ilai kaga wannan duk barkata ta don bai fassarwa to ku da adda daidai ku karanta sai waɗanda adda irin nausu jiwa da adda daidai an yi ƙala an yi ƙala lahu sai a ce mishi an yi ƙala babu lahu to an yi ƙala sai a ce mai aljaninu ta yi layumkinu bayyuwa an yi wajaha ilaiha a fuskantar zuwa gare shi ɗalibin rizki neman arziki to kaga haka adda kaga sai mun cire wasu abubuwa kenan babu lahu babu in babu in din nan sai abinda a amsa an yi kala a ce mishi aljaninu tayi la yumkinu bayyuwa an yi wajaha ilaiha a fuskantar da ɗalabar rizki neman arziki lahu bayyuwa a ce mai ta neman arziki tunda bai iyawa la'annahu saboda shi ta yi gairu ƙadirin ba mai iko ba ne akan neman arziki bi khilafil ƙadir saɓanin wanda adda iko kai ƙato gursun gumin ƙato kuma ka yi zanne kana iya zuwa ka yi dako ka ɗauki buhu kana iya zuwa ka yi mesin kana iya zuwa ka yi lebaranci wala hadha qala Allah ta'ala saboda haka Allah maɗaukaki yace huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa dhalulan horarriya gata na an hore muku ku gina ku noma ku samu abinci ku gina ku yi bohol wani iyaka sana'a ta yi annan gina rijiya a biya shi wani iyaka sana'a ta yi gina bohol a biya shi wani gina shadda a biya shi da sauransu to kaga duk an hore ƙasa ga ƙasa na an hore muku wa huwa allazi ja'ala lakum al-arda Allah shine wanda ya sanya ƙasa gare ku zalulan horarriya kuna iya sarrafa ta duk yadda kuke so ka tona ta ka yi rijiya ka tona ta ka yi shadda ka tona ta ka yi bohol ka tona ta a yi foundation a azagina hawa 25 famshufi manaki biya ku yi tafiya cikin sasanninta wa ku lumin rizki kuma ku ci daga arzikin Allah ku yi tafiya haka ɗaya haka mai yawo cikin duniya ma'ana ku yi tafiya ta neman arziki ku nemi arziki ba dole sai garin ku ba ka shiga mota ka ta yi lagos kila can arzikin ka yake ka shiga mota ka ta yi niger kilicin arzikin ka ta shigar mota ka tai Nijar ko duk da inda kaka iyawa dai a nemo arziki kamar yadda Allah ka cewa benga fa'iza ƙudiyati salatu eh famshu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi in an ka ƙara sallar juma'a to fantashiru fil ku watsu cikin duniya wabtagu min fa ku yo nema daga falar Allah ta yi kowa da an ƙara sallar juma'a to kowa ta zuwa sana'a ta kaga Allah ya umarni a ta yi a nema to yace famshu fi manakiba ku yi tafiya cikin sasanninta wa kulu min rizqi kuma ku ci daga arziki ne fala budda min sa'in don haka babu makawa daga aiki na neman arziki wa an yakuna hadha sa'i kuma sharadi guda wannan aikin da za ka yi na neman arziki ya kasance Allah wafqi shari'a kan daidai da shari'a kakkace kakkace ka azu gungume kuna yin gungume bisa hanya kace ai neman arziki na haka daga wannan ba hanyar kwareta ba kakka ɗauki ke da nafin ka ce neman arziki na haka ko sata ko ko ka buɗe shago da sai da giya ko ka kama sai da daga wannan duka kaga wannan duk bai halatta ba ko to duk neman arzikin da bai halatta ba ya halatta da an ka ce ku nemi arziki ta hanyar halal an ka ce duk sana'a wanda a halattacciya wannan ya halatta ku yi ku samu arziki sai a gama da addu'a in Allah ya sa albarka sai ka samu arziki mutane zai yawa da ƙananan sana'o'i sun ka fara ko wani ɗan kasuwa nan garin ga ya hancayi yanzu bai ko san iyaka adadin abin da amma kahinta ne da wuri wanga ordinary kahinta daga kahinta nan da da Allah sa albarka ko wani shi ma ya hantsaye ya nan san kuduma ta mai kaɗan ya koma ya tare Abuja yanzu yana cikin manyan mashahuran masu kuɗi ko can Abuja ya tara masu kuɗi masu yawa ina irin waɗanga masu yawo da littafan a jami'a lahalari da ƙawa'idi da ishimawi yana suna tallaga kai haka ne yake nan sakkwato kun ba da daɗewa ba mana na Allah ya wadata shi yanzu to ga sunan dai kaga don haka a nema amma ta hanyar halal arziki kuma ko ta hanyar haram ɗin ka yi arzikin na Allah ne sai ya ga dama ya ka tsaisuwa haka shi gara ka nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi min wahayi cewa babu rayuwar da ka mutuwa sai ta kammala arzikinta arzikin nan da Allah ya ɗebo ba tun kana wata hudu cikin cikin an rubuta duk arzikin da zaka samu bagalol mafuzu to duk duniya ta ba su iya kashe ka sai ka canja arzikin nan sannan haka mutuwa don haka ashe tun da haka ne sai annabi ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arzikin kakku ne mai ta mugun hanya a ku ne mai hanya halattacciya to Allah ya shirin da mu ya wadata mu daga halalinsa wa qauluhu fadar Allah cikon aya inna Allah huwar razzaqu sai mi dhul quwwatil matin Allah shine mai arzitawa Allah ka arzita mu arziki mai yawa mai albarka na halal tunda mun ji Allah shi ka arzita ashe yana yiwuwa da yau ka dauka wani arzikin ka naga hannun wani don haka ko saba ma Allah saba mai abinda yaka baka ya babbaka Allah zai baka wanda ya yi shi amma baka iya saba mai tun da shi ka yi maka da shi to kaga shi kenan yanzu ya zan Allah gare ka ka zan mushriki mm kaji sannan kakka ba addini don gudun wani ci gaba da addini to inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati ma'abuci karfi kaga daga cikin siffofin Allah ya kira ka yana dhul quwwa ma'abuci karfi karfin da babu abin da ka gagara tai alquwa sifatun sifa ce ya tamakkanul fa'ilu biha wanda yake yiwuwa ga mai aiki da ita min alfi'il yin aiki biduna da afin ba tare da rauni ba shi a ƙarfi sifa wanda ke sa ka aikata abu ba tare da kayan rauni ga aiki ga yi shi kana iya yin abu kaza kana da ƙarfin yin abu kaza muna tare والدليل أبند الدليل كما قوله تعالى فدر الله مدوكي da yace Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni da mutum asalin halitta da me an ka halicce ku mani mani yana da ƙarfi ko rauni ga rai madalla bayan mani ya zanda dibiran da an ka haihe ka dibiwa da haki ko ba daidai ba an ka ɗauke ka ana kai kai kai kai ka balle mai hannu ba ƙarfi gare shi ba amma yanzu ko haɗuwa ka yi bisa mota kana iya haɗuwa ka miƙe saboda ƙashin ya yi ƙarfi to Allah shi ya halice ku daga rauni sun maja'ala sannan ya sanya ƙuwatan ƙarfi min ba da dafin bayan raunin to shi ɗan jaririn nan da aka tara tara da shi kai ne wa da kasan kamar kan roba in kan lwatsa babu ƙarfi yau shi na ya zangur sungumin ƙato ya ɗauki buya sheƙa da gudu kaji ya zo ya tiƙa a tiƙai yana dambe to ka gani ya sanya ƙarfi bayan raunin bayan ƙarfin kuma don Allah ya nuna mai iko ne kuma ƙarfin nan sai kuma ya sake sanya shi ya koma rauni sai ka ga gursungumin ƙato yau ba wai ya ɗauki wani abu kamar yadda Bala Ali ya ce ko buta sai an riƙa bai iya ɗauka kai ba buta ba ko jiki ne bai ima sai ya dogara sanda sai ya reinforcing da sanda har a kai ga sandan ma ba ta iya tassai ko tashi bai iya yi ya koma da yake sanda yana jariri bai iya tashi to yanzu saboda tsuha ya koma bai iya tashi sai an tassuwa sai an wanda aka wanke mai yaro kashi haka aka wanke mai wanda aka ɗebe mai yaro majina haka aka ɗebe mai in ba Allah ba iya mai da mutum haka ka gani to ina yake walaisatil quwwatu ƙarfi bai zamo hiyal ƙudura samun iko ba iko daban ƙarfi daban muna tare liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah da ya ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in wa ma kana Allah Allah bai kasance li yu'jizahu yana gagara ta ba min shay'in ga ko ba wani abu wanda ke gagara Allah fis samawati cikin sammai wala fil ardi ko da kuma cikin ƙasai innahu lalle shi Allah kana ya kasance aliman masani kadiran mai mai iko fal qudura don haka qudura yuqabilu hal ajazu abinda a kishiyarta shine kasawa mai opposite din qudura ajazu wal quwwatu shi ko karfi yuqabilu ha abinda a muqabala da ita abinda a kishiyarta addafu rauni ashe kenan shi ya nuna qudura daban kuwa daban muna tare qudura iko kana da ikon yin abu kaza kana da iko ga ikonka kana da ikon yi ko ga shari'a musulunci ta baka dama ko shari'ar nasarar ta baka da amma baka da ƙarhin yi kaga ƙarhi daban kenan iko daban ko wal farqu bainahuma abinda abbanbanci tsakanin su su biyon ƙudura da kuwa annal ƙudura cewa ƙudura yusuf biha ana siffantawa da ita zushu'ur ma'abuci ilimi wanda yake yana, yana da masaniya ga abu kaza wal quwwa shi kuma karfi yusufu bai ana siffanta da ita zushu'ur ma'abuci ilimi wa gairuhu da wani da mai ilimi da wanda baya da ka sani ko baka sani ba duka dai kana da karfin yin abu kaza muna tare Saniyan bambanci na biyu kuma na tsakanin kudura da kuwa annal kuwa a hasu kuwa karfi a hasu ya fi keɓanta bisa ga kudura ƙudura ta fi zama a ammu ta fi gamewa muna tare fa kullu ƙawiyin duk wani mai ƙarfi min shi'uri ma'abuci sani ƙadirin mai iko ne walaisa kulla ƙadira amma ba kowane mai iko ƙauyen an mai ƙarfi ba kana da iko amma baka da ƙarfin yin abu kaza misali zalika misalin wannan ta ƙulu sai ka ce arihu ƙauyatun iska ai yana da ƙarfi iska yana da ƙarfi ko bai da don shi yasa ka gani yana kware kwannan mutane kai kwanon nan da ya kware an ce ka cire shi da hannu baka iya cire shi amma sai ga iska ya yi sama da shi kaga ashe yana da ƙarfi wala ta kula amma baka cewa ƙadiratun iska na da iko wata kula kana cewa alhadidu ƙarfe ƙawiyun yana da ƙarfi wala ta kula amma baka cewa ƙadirin yana da iko kaga wannan duk shi ke nuna mana ashe ƙarfi daban iko daban lakin sai dai duk shi'ur duk abu mai ji shi'ur mai ji ko mai sanin abu ta kula kana cewa innahu qawiyun yana da ƙarfi wa innahu qadirun kuma yana da iko wallan ma qalat adun lokacin da adawa sun kace masu kurin ƙarfi sun kace man ashaddu min naquwa da annabin sai ya ce in ba ku bi ba Allah na halaka ku sun kace mu yanzu akwai mai halaka mu wanga ƙarfi da muka kori da shi man ashaddu min naquwa wane ne mafi tsananin karfi da gare mu wahi mu karfi balle ya halaka mu qala Allah ta'ala sai Allah ya ba su amsa yace awalam yarau e ba su sani ba nan gani na zuciya mai ma'ana ilimi e ba su sani ba anna Allah cewa Allah allazi khalaqa wanda ya halice su huwa ashaddu minhum quwa yahi su karhi to da shi don mi da an kace Allah yahi su karhi don shi ya halice su kaga to haddai sun ka ci gaba da shedana sai Allah don ya nuna musu iya fi su ba a izo musu mala'iku ba balle wace wa'in na hi su ƙari sai an kasa iska iska an kasa ya ragargaza su wa ƙauluhu zulƙuwati sai mi almatiyin inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin to almatinu fa qala ibn abbas dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace ma'anan matin ash-shadid mai tsanani dhul quwwati ma abuci karfi almatin mai tsanani karfi mai tsanani ba karfi dan ranke ranke ba karfi mai tsanani wanda babu iri nayi don haka kalmar matin ya halatta a siffanta kowace siffa ta Allah da shi mai ilimi ilmun matin ilimi mai ƙarfi ba irin wanga ilimi da yanzu ana tuƙe ka ba mm-mm. hakan ga ƙudura ƙudura matin iko mai ƙarfi komi duk siffa ta Allah matin ya ce muna muna tare sai ɗan abba zai ce abinda an ma'anan matin ashadidu kaga zulquwatil matin kenan ma'abuci ƙarfi mai tsananin ƙarfi ba wai ɗan ƙarfi ɗan ranke ranke ba fa ai ashadidu fi quwwati mai tsanani ga karfinsa ashadidu fi izzati mai tsanani ga izzarsa ashadidu fi jami'i sifatihil jabari sifatihil jabarut mai tsanani ga dukkan siffofinsa na jabaruti na girma wa huwa min haythul ma'ana don haka shi kalmar matin ta gefen ma'anarsa tawkidul lil qawi tawkidi ne ga qawi inna allaha huwal qawiyyu wani irin ƙawiyu almatinu a shadidul kuwa waya juzu yana halatta an na kubira an Allah mu ba da labari daga Allah bi annahu shadidun cewa Allah mai tsanani ne wala nusammi Allah bishi amma in an ka ce bace Allah ba za ka kira Allah ashadidu ba ko bal nusammihi bil matin amma muna iya kira ne almatin wanda da ashadidu almatin duma anasu guda amma ba ka ce ma Allah ashadu don babu inda ya kira kai ne haka nan annabi bai kira shi ba amma kaga ya kira kai ne almatin da almatin da ashadu duk ma'anar su guda don haka tsaye da kawahunka inda shari'a ta tsaya la'anna Allah domin Allah samma nafsahu bi zalika ya kira kai ne almatin don haka muna iya kira ne almatin wanda almatin kuma ma'anar ta ashadidu wa fi hadhihi al-aya cikin wannan aya inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin ithbatu ismaini akwai tabbatar da sunaye biyu min asma'illahi da cikin sunayen Allah kuma su ne an razzaku inna Allah huwar razzaku kaga an razzaku yana cikin sunayen Allah don haka duk wanda ke neman arziki sai ya tawassuli ya razzaku urzuquni ya mai arzita ka arzita ni duk wanda ke neman arziki ya neme shiga Allah fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wurin Allah to kuskure sai ka te kana neman arziki wurin maciyaci dan uwanka Hmm? to wannan aya ta tabbatar da sunaye biyu su ne arrazaku walmatin da kuma almatinu zulquwa kaga zulquwa ba suna bane sifa ce sadar kaji an ce zul kaza zal kaza to sifa ce amma kaga almatin suna ne wa ithbatu thalatha sifatin sannan aya ta tabbatar da siffofi uku wa hiya sune arrizqu arziki kaga tunda ya kira kai ne mai arzitawa ashe yana nuna shi Allah mai arziki don duk wanda bai da arziki yana iya arzita wani wal quwwa dhul quwwati ma'abuci karfi ne ashe daga cikin siffa Allah Allah mai karfi ne wa ma tadammanahu ismul matin da kuma abinda suna almatin ya kunshe shi shine siffa ta uku ma'ana ashadidu muna tare Allah mai tsanani da komi nashi mai tsanani ba tsanani na rashin tsanani na kai tukewa wal fa'idatul maslakiyya fa'ida ta aqida fil imani bi sifatil quwwa wanda za a samu ga yin imani da siffa ta ƙarfi wa rizqi da arziki siffofin Allah tunda an ce alquwa tana daga cikin siffofin Allah wa rizqu yana cikin siffofin Allah ko to fa'idar da za a samu Allah na lubal quwwa kada mu nemi ƙarfi wa rizqi da arziki illa min Allah ta'ala sai ga Allah in mun yadda Allah shi ka arzita ashe ba za mu taba kuskure hanya mu ta neman arziki ga wani ba in mu yadda Allah shi an mai ƙarfi duk abin da ya gagare mu to maimakon mu ta sama dan uwan mu mai rauni irin mu mu ta sama mai ƙarfi sai shi muna magani mu nemi maganin abin nan gare shi muna tare wa annu mina kuma mu yi imani bi anna kulla quwwatin cewa kowane irin ƙarfi mahama azuma duk yadda ƙarfin nan ya girmama fallan tuqabila ba ta iya muqabala quwwatullahi ta'ala da ƙarfin Allah in gwamna ya ce ba a yin abu kaza haɗa shi da Allah Allah shi zai tilasta mai yayi in shugaban ƙasa ya ce ba a yi haɗa shi da Allah ƙarfi na yahi na shugaban ƙasa sai ya tilasta mai ko bai so yayi adalla to sai mu tsaya nan ko sai wata aya kuma laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir kaga as-sami'u nan ga al-basiru nan ita ko gobe in Allah ya kai mu na rai to Allah ya shirye da mu madalla hukumance da dauran auren da ya mallam mai hura na kasarawa